hikimatu nau'ani muna cikin fashin bakin ayan nan inna allaha alimun hakimun ko inna allaha alimun wa huwa alimul hakimu he magana ibnu taymiya yana kawo ayoyi waɗanda a ɗauki da sunayen Allah to daga cikin su akwai inda Allah ke cewa huwal alimul hakim Allah mai ilimi ne kuma mai hikima ne ya kira kansa mai ilimi ya kira kansa mai hikima to ilimi ya ce mun yi fashin bakin abin da ya shafi ilimi tun cikin ayatul kursiyu ko mun yi bayani to sai alhakimu ya ce alhakimu suna ne na allah wanda yake ya kunshi abubuwa gubiyu suna alhakimu ya kunshi zama allah alhakimu yana ishara ne ga zama allah alhakimu mai hukunci sannan kuma alhakimu ya kunshi siffar Allah ta alhikimatu hikima Allah mai hikima Allah mai hukunci ne kuma Allah mai hikima ne to mun yi hukunci hukuncin Allah to mun fado cikin hikima ta ubangiji sai an ka kare ko yace hikima lakin min alhikimati mana Allah daga cikin hikimomin Allah Allah na da hikima alhakimu yana ishara zuwa ga alhikimatu ko to daga cikin hikimomin Allah me ai hikimar ta sa Allah ya kaza me ai hikimar ta sa Allah ya shir'anta abu kaza mana alamu akwai hikimar da mun santa wa min alhikimar kuma daga cikin hikima ma la na alamu akwai abin da ba mu sani ba don haka ba dole na in Allah ya bada umarni ko annabi sallallahu alaihi wasallam bada dole sai ka san me ai hikimar da ta sa annabi ya ce kaza wannan rashin ladabi ne tsaya tambayar me ai hikimar da ta sa Allah ko annabi ya ce haka nan in dai ta tabbata Allah ya ce ko annabi bidai ka gano hikima ko ba gano ba kaga ashe yace wa minal hikimati ma lana ala cikin hikima kuma akwai wanda bamu sani ba ashe ba kowane abu Allah ya bayyanar da hikima da ta sai shar'anta shi ko yayi shi ba wasu ya bayyana hikimar ko ko hankalin mu ya kai ga gano mana hikimar wasu kuma bamu gano ba to rashin gano hikimar ba shi zai lalata ayyukan ba muna tare la'anna Allah ta'ala yaqul domin Allah yana cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a bahu komai na ilimi sai dan kadan thumma al-hikmatu sannan hikima nau'ani nan za mu tashi ko hikima ta ubangiji ta kasu kashi biyu hikima wanda suna al-hakimu ke fa'idantarwa alhakimu yana fa'idantar da zama Allah alhakimu sannan yana fa'idantar da Allah zama mai hikima kuma to mun yo game da hukunci to yan sai hikima hikima ta kasu kashi biyu al'awwal ta farko hikimatun hikima fi kauni shay'i ga kasancewar abu ala kaifiyati akan yadda yake me ai hikimar da ta sa Allah ya halice mu yadda ya halice mu me ai hikimar da ta sa Allah yayi ruwa je bai ba yau me ai hikimar da ta sa Allah ya shar'anta abu kaza hukunci kaza kaga hikima kenan ko madalla to hikim yace ta kasu kashe biyu ta farko hikima ga kasancewar abu ala kaifiyati akan akan yadda yake wa halihi da kuma hali ne allati huwa alaiha wanda yake akanta ka halin salati kamar halin sallah misali ba ku ga yadda an ka shir'anta sallah ba ka yi tsaye ka duka ka taso ka kai goshi ƙasa ka taso haka me a hikimar ta sa an ka shir'anta haka nan fahiyar ibadatun kabiratun ita sallah ibada ce babba tusbaku wanda ake rigayar ta bida haratin da tsarki min alhadisi na hadisi wal khabas da na khabasi kafin a yi sallah dole sai an fara gabatar da tsalki na hadasi da na habasi tsalkin hadasi shine tsalki daga duk wata kazamta da ka hitowa ga jikinka fitsari kashi mazi mani da masu kama da su ka tabbatar da ka tsalkar da gare sannan a habasi kuma duk wata kazanta da ke iya samun tuhahinka ko jikinka ko wurin sallarka a gusar da ita muna tare wato adda kuma ana bayar da ita sallar ala hayatin muayyanatin akan sifa ayyananna min qiyamin na tsayuwa wa qu'udin da zama wa ruku'in da ruku'i wa sujudin da sujuda ba haka Allah shir'anta sallah ba to menene hikimar ta sa Allah shir'anta ta haka nan wa kan zakati kuma kamar zakka fahiyar ibadatun lillahi ta'ala ita kuma zakka ibada ce ga Allah maɗaukaki bi ada'i juz'in da bayar da wani yanki min almalin nami na dukiya mai ƙaruwa ba dukiya sandararra wadda ba ta karuwa ba na ba da dukiya mai karuwa galiban mafi rinjaye liman humfi hajjitin ilaiha a bashe ta ga waɗanda ga waɗanda suke mabukata ne zuwa ga dukiyar talakawa kenan inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin yace wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubu wa fir riqabi wal garima fi sabilillah wa ibn sabil faridatan minallahi ya ce zakadu ibada ce ga Allah maɗaukakin sarki da bayar da wani yanki na dukiya mai ƙaruwa mafi rinjaye ga waɗanda suke mabukata zuwa gare ta talaka kenan aufil musulmi na hajjatun ilaikoko a bashe ta ga waɗanda musulmi suke da bukata gare su kamar suwa ka ba'adil mu'allafati qulubun kamar wasu waɗanda ake lallashin zukatansu ga wani babban dattijo na wanda addade ya zayyawa tare da shi ko yara zayyawa ko mai fuska galadiman gari ne ko magajin gari ko hakimin gari kirista ne inda zai shigo zai shigo tare da mutane zayyawa duk jama'an nan na baya ne za su shigo tare da shi ko kuma ba mu ga yana faɗa shi da yana kiristanci amma bai faɗa da musulmi to iri ne da an ka samu zakka a bashi a lallaɓo shi su ne almu'allafa ta kulubu waɗanda ake lallaɓa zukatan su musulunta kaga yanzu talakawa su adda bukata ga zakat mu ko musulmi mu adda bukata ga waɗanda da an ka ce mu ba mu'allafa ta kulubu kun fahimta to wannan uthani nau'i na biyu na hikima ta ubangiji nau'i na farko hikima Allah ta kasancewar abu yadda yake dada abin nan in halitta ne in ibada ne sai ya bada misali da ibadodi guda biyu sallah da zakka ko wannan uthani nau'i na biyu na hikima hikimatun hikima fil gayati ga gaya min al hukumi ga hukunci hukunci kaza da Allah ya shar'anta abu kaza da Allah ya shar'anta ko abu kaza da Allah ya sa ya faru me hikimar da ta sa ya faru misa Allah ya yi shi kowa samu wa ya ka fara kula da shi nashi to amma shi Allah cikin wata hikima tashi wanda hayo ba mu gano mi yaka nihi ba sai ya zan in ya tashi sai ya ba waɗanda ba nashi ba waɗanda in ya wadata ba su komi illa ta'addanci ga addini ne nashin sai ya basu cikin matsuwa wai mai hikima haka nan tun da kowa samu dai nashi ya kawar kwasu daren ko kana jawo makiyanka ka gani to amma shi Allah sai ku iska mu makiya ne annan ya wadata to muna iya gano hikimat babba hikimat don ya nuna muna ashe wanga abu da adda girma gare ba komi na ba ga Allah domin inda yana da girma ga Allah da bai ba maki ne ba da ya ba masoya ne ita ababba hikima sannan hikima ta biyu masoyan nan nashi barin su haka nan ya hidda yawan su ɗan an ka ba su lalacewa za su yi to gudun kasu lalace a basu haka nan da da tsahin jallabiyoyi kana ganin cibiyar su da yawan ustadai walla in tabbuga musu ba su koma ustadancin nan haka ne ko ba haka bane kaga to da abahu su lalace da abasu haka nan gara abasu haka nan ya hito ya asiri gare su eh a ba su lasa ba ba su da ula'ikan ladina laysa lahum fil akhirati illa naru su ba su da komi illa naru ɗaya atta su to don haka in mi an ka ba su nan ne yanga ai ba ai favorin ɗinsu ba duk a game ma duniya a ba haka ta gobe kiyama a sa ka wuta wallahi baka ci riba ba tunda na ƙarshe ga ni'ima ba a cewa talakan ɗan aljanna don babu talaka cikin aljanna amma na ƙarshe ga ni'ima ɗan aljanna na ƙarshe shi au wanda za a ba duniya sau goma shi an na ƙarshe ga ni'ima su yan faskila su yan firdausul a'ala su Allah ɗaya sa abin da ya tana da musu to na ƙarshe ga ni'ima cikin aljanna shi au wanda za a game ma duniya sau goma duk duniya Allah ya taɓa game duniya ya ba mutum guda a'a to a wanda za a game duniya da duk abin da a cikin ta sau goma a bashi to shi an na ƙarshe ga ni'ima cikin aljanna kaga ashe duk abin da an ka ba kayan riyatta an ka sashi wata ba riba ta yi ce ba to Allah ya shirin da mu ya tsare mu daga kahirci in kun lura kahiri abin ban tausayi na ba ko abokin hada na bu tausayi an gare shi in kan dibi tutar ne yadda an gare shi yanzu garwashin wuta ka dan taka baka sani ba a haka ji to kumbu Allah ya ce mu zai yi musu kumbu yan an kai kumbu akwati a cika da wuta sai a sa su ciki a kulle akwai hadari ko babu akwai ban tausayi gare su aji mun gode mu Allah da bai mu kahirrai ba kaji ya ka dai addinin ko dai ba mu kai da daraja ba muna dai yi sai mu hada da rahama Allah dai a to addini yanzu kan ba suna ɗaya na ba suna ɗaya na mai arziki mun gada don inda ba gado ne mun kai ba da koyi ne ba mu yi to Allah ya shiryar da mu dama duk abin da ka wahala ka samu ka hirko ne da daraja wanda ya taho masa gada ba ka ɗauka ta shi yasa ka kuɗin gado ya ba cika kwakwaro ba don ba kai kan wahala ba yan shi dattijin da ya ɗauki awaki ya kai Legas wata rana mota ta haɗu da shi wata rana in yanzu ga hunturu tsakiyar daji mota ta lalace su yi ni nan daga shi sai 'yan taguwa kuma yana tara-tara da awaki haka dai ya tara kuɗin nan kaka zai yi musu riko su kai na kashi amma kai ga banza sai ya faɗi ya mutu an ka raba ɗaya an ka baka baka zama da suke ba sai ka ja abu kai a mami kowa sha kai ka biya ga kudin banza sun samu shekara guda shekara biyu ka shan giya da su shi kenan sai ka da ka ji to Allah ya shirin da mu to shi yasa addinin bai da girma ga saboda gado ne mun kai amma sahabbai da sun kasara an kasara har ya tsaye to sun san wahalar da sun kai ka rasa dan uwanka ka rasa hannu ko kafa an yi ma wani miki wanda da shi zaka mutuwa ya da ka Allah zai tabbatar da wanga abu da ka wahal kuma kai mai riko sakai na kashi madalla to Allah ya shirin da mu to nau'i na biyu na hikima ta ubangiji hikimatun hikima fil gayati min al hukmi gaya ta hukunci gaya matuƙa shin hukunci kaza da Allah ya hukunta menene gaya ta yin wannan hukunci haithu yayin da inna jami'a ahkamin lahi ta'ala dukkan hukunci hukuncen Allah madaukaki laha gayatun hamidatun suna da gaya godadda kowacce su ƙarshen al'amari koda bai yi mana dadi ba hukuncin to at the end of the day ƙarshen al'amari dai in mun bi to zai zo mana da, da riba kamar kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum asa an takarahu shay'an wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu ma fi khairul lakum wa antum la ta'lamuna dhalika eh to mene ce ni ah to khairu in kana da abin ai ka san wannan ba cikin tafsiri na ne wallahu ya lau ma huwa khairul lakum ba karan tafsiri ba shi yasa wa antum la ta'lamuna zalika sai ka dauku jalalai da raddul azad duka na ganin haka son ka rubuta an ba sheka na ji dan gungu masu ƙura'ani ɗai ya ce wa gobara an ka yi to akwai littafin tafsiri nan gundarin ƙura'ani nan kewaye na tafsiri da wuta ta tausayi ta canye tafsirin gada ba magana Allah ba sai ta bin magana Allah na ce to sonar an ka yi gobara kuma ta canye ha ƙura'anin masallacin ma bai sabu masallacin manzon Allah ya yi gobara masallacin makka ya yi gobara su ko haɗa mana me ya illa su to mu tafi to ina duk dai wa nuna waɗannan maganganu maganganun banza ne to mata ina yake yace dukkan haifi yayin da inna jami'a ahkamin lahi ta'ala dukkan hukunci hukuncen Allah madaukaki laha gayatun hamida suna da gaya godaddu wa samaratun jalila da kuma fa'idoji samaratun ba 'ya'yan itace ba fa'idoji jalila manya duk abin da Allah ya hukunta ko da bai yi ma daɗi ba ko da ba gano mai hikima ta ba ƙarshen al'amari za ka gano dai abin ya zo da alheri alheri ne fanzur yi kallo ila hikimatin Allah zuwa ga hikimar Allah fi hukumihi alkauni cikin hukuncin da yake yi na ƙaddara shi a hukumul kauni haifu yusibun nasu yayin da Allah ke samar da mutane bil masaibil azima da musibu manya ligayatin hamida domin gaya ƙarshe wanda a godadde zai samar da musibbu da zai samar da mutane bayi ne da musibbu manya amma ƙarshen al'amarin to ƙarshe zai zo musu da, da alheri ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah madaukaki da yace zaharal fasadu banna sabon Allah kenan zahara ya bayyana fil bardi cikin tudu wal bahri da cikin teku ko ina sabon Allah ake yi bisa tudu da cikin ruwa banna ta bayyana filbar wal bahar cikin tudu da kuma cikin teku bima kasabat aidinna saboda abinda hannuwan mutane na aikata na laifi Allah ya bayyana da bannan ne liyuzi qahun domin ya dandana musu su masu laifin ba'da allazi amilu sashin abinda sun ka aikata Allah ya kawo musibbin ne domin ya ɗanɗana ma mutane gwale-gwalen laifufukan da sun kai don me la'allahum yarji'una ko za su dawo gabarin laifin kaga ashe don me in mutane sun ka saba ma Allah misali sababiyar sabon Allah da aka yi zinaci zinaci da luwaɗin da aka yi sai Allah ya rike ruwan sama da mun ga lokacin ruwa bai ba hankali na tashi ko bai tashi me za a fara cewa jama'a a tuban ma Allah a tu ashe kenan to mecece hikimar ta sa Allah ya rike ruwan saboda lahin da mun kai don me saboda gwale abin ga musiba ne gare mu don mu dawo menene gaya ta rike ruwan sama ta musibar da Allah ke jarabta mu da shi saboda mu gano cewa mun taba Allah don mu tuba gaya ta kware ce ko ba ta kware duk abin da ya samu ka tuba daga saba ma Allah mun ka dawo da ga Allah wannan abin alheri ne ko sharri alheri ne kaga duk da yake musiba ne an ka samu mu amma ta zama mana alheri don ta zama sababbiya tuban mu muna tare yanzu to to ina yake yace fa fiha raddun to cikin wannan ayar kuma akwai raddi li qauli man yaqulu ga maganar mai cewa inna ahkamallahi ta'ala lalle hukunci hukuncin Allah madaukakin sarki laysan li hikimata Allah yana shar'anta su ne kawai ba don wata hikima ba bal hiya li mujarrad mashi'ati Allah na shar'anta hukunci hukuncin saboda mashi'arsa kawai ashe ba gaskiya bane duk hukuncin da Allah ya hukunta in hukunci ne shar'i in hukunci ne kauni alƙadari to akwai hikimar da ta sa Allah ya hukunta shi muna tare don yanzu ga musiba ya samu mana da ita don mi da ya samu mana da wagga musibar saboda mu dawo daga saba mai mutuba wa fi hadhihi al cikin wannan aya dai wa huwa al-alimul hakimu min asma'illahi akwai sunayen Allah al-alimu wal hakimu kaga tana dauke da sunaye biyu ko dama yana kawo ayoyi waɗanda a dauke da sunayen Allah to kaga cikin wannan ayat akwai sunayen Allah guda biyu al-alimu da al-hakimu wa min sifatihi sannan kuma daga waɗannan sunayen akwai siffofin Allah al-ilmu wanda an ka samo daga suna al-alimu wal hikimatu wanda an ka samo daga suna al-hakimu kenan ayat wa huwa al-alimul hakim tana dauke da sunaye biyu da siffofi biyu muna tare wa fiha kuma cikin ayat dai min al-fawaid al-maslakiyya daga cikin fa'idoji na aqida shine maslak suluk fa'idoji na aqida annal imana cewa yin imani bi ilmin lahi da ilimin Allah wa hikimati da hikimarsa in ka yi imani cewa Allah na babu abin da ke faruwa face da su masaniya Allah sannan kuma akwai hikimar da ta sa Allah ya sa abin nan ya faru to yin imani da haka yastalzimu yana lizimtar da al'umani na tattama natsuwa cikakka lima hakama bi ga duk abin da Allah ya hukunta game da shi duk abin da ya faru gare ko ga wani in ka san da sanin Allah ya faru sannan akwai wata hikima ta Allah da ya sa abin da ya faru to ka za ka samu natsuwa ina fatar kun fahimta min ahkamin kauniya daga hukunci hukunci na kaddara wa shar'iyya da kuma hukunci hukunci na shari'a lisduri zalika domin gangarowa wannan abin da ya faru an ilimin akan sanin Allah wa hikimatin da kuma hikima ta ubangiji fayazulu anhu alqalqun nafsi don hakan ga in ka san haka sai alqalqun nafsi kunci na rayuwa fayazulu anhu sai ya gushe daga gare shi in ka san abin ga da ya faru Allah yana da masaniya game da shi kuma akwai wata hikima ta Allah da yasa ya faru sai ka ɗebe kuncin rayuwa wayan sharihu sadaruhu kirji ne sai ya budu ka zanda budaddin kirji baka da wani ciyon rai wa ƙauluhu faɗar Allah cikin wata aya kuma mun ƙare da al'alimul hakim yanzu mun ji al'alim mun ji alhakimu ko madalla to sai wata aya kuma da ya ce al'alimul khabir Allah masani ne kuma mai ba da labari ne ashiru bayani al'alimu sabak alkalamu fihi sunan Allah al'alim bayani magana ta gabata game da shi to sai suna na biyu alkhabiru menene alkhabiru wa huwa al'alimu shi ne masani bibawa ɗinal umuri da ɓoyan al'amura al'alimu masani game da bayyanannun al'amura alhabiru kuma masani game da abubuwan da ɓoyi faya kunu haza sai wannan ya zama wasfan siffa ce a hassu wadda ta fi keɓanta ba da wasfin a amma bayan siffa wadda an gamammiya al'alimu siffa ce gamammiya ta game komi masani game da komi amma an ka ce alkhabiru masani game da abubuwan da a ɓoye muna tare fana ƙulu sai mu ce al'alimu shi sunan Allah al'alimu wato yana duhin masani bi zawahir al'umur da zahirin al'amura abubuwan da bayyane wal khabiru shi ko sunan Allah al khabiru da ya kira kansa masani bi bawadin al'umur da boyan al'amura yanzu mun bambanta su ko fa yakunul ilmu bil batil don hakan ga ilimi game da boyon al'amura sai ya zan mazkuran an ambace shi marratayn sau biyu maratan shudi na farko bi dariqil umumi ta hanyar umumi sanin abin da abboye ya shigo cikin al'alimu sanin abin da abbayyane sannan wa maratan shudi na biyu kuma bi dariqil khusus an ambace shi ta hanyar khusus inda an kace al khabiru la'alla ya zanna domin kada a zaci anna ilmahu cewa ilimin Allah muhtassun bin zahir ya keɓanta ga zahirin abubuwa kawai a'a ba zahiri ba har da ɓoyayyu duka Allah ya sani muna tare wa kama ya kuna haza to kamar yadda wannan ke kasancewa fil ma'ani ga ma'anonin abubuwa ya kuna yana kasancewa fil ayani ga su abubuwan su kansu ainihin abubuwan fa masalan misali fadar Allah da ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'ikatu mala'iku duka wa ruhu da kuma ruhi wane ne ruhi a nan mala'ika jibril mala'ika ne ko wani iri ne mala'ika ne kaga ya shigo cikin umumin almala'ikatu sannan daga baya kuma Allah ya keɓance shi da ban ya ce kuma da shi jibril kamar a ce ai taron nan kowa ya zo duk mutane sun zo har da sarkin musulmi sarkin musulmi mutum ne ko ba mutum bane ai ya shigo cikin umu in kace kowa ya zo duk mutane sun zo sarkin musulmi inclusive to amma saboda daraja tai sai kace har da sarkin musulmi to haka Allah ya wa jibrilu a keɓance abu bayan bayan an yi umuminsa yana nuna darajar shi wannan da anka keɓance to sai Allah ya ce daren lailatul qadari ana magana ne game da daren lailatul ya ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sassaukowa wa ruhu da jibril fi ha cikin daren bi iznin rabbin da izinin ubangijinsu min kulli amrin da kowane irin umarni duk abin da za a hukuntawa shekaran nan cikin daren nan za a ran na Allah ka budget daren lailatul qadari wa ruhu ruhi da ya zo nan da ya ce tanazzalul mala'ikatu wa ruhu jibril ana nuhin jibrilu wa huwa minal mala'ikatu jibril ayyana cikin mala'iku fa naqulu sai mu ce al mala'ikatu mala'iku wa minhum jibril wanda cikin mala'ikun kuma akwai jibrilu shi ma mala'ika ne wa khussa jibril bi dhikr bayan an ambace shi umuman cikin umumi na mala'iku sai an ka kebance shi kuma da ambato ta sharifan lau saboda dauhakawa gare shi kamar yadda an ka hidda sarkin musulmi daban da mutane bayan kuma mutum ne saboda daukaka a hadda sarkin musulmi duk mutane sun zo hadda sarkin musulmi muna tare to waya kuna annasa alaihi marratayn sai ya za an nasanta akan jibril sau biyu marratan shudi na harko bil ummi ta hanyar umu ya shigo cikin umumin mala'iku wa marratan shudi na biyu bil khusus da anka kebance shi to haka al alimul khabir yake wa fi hadhihi al aya cikin wannan ayar kuma wa huwa al alim wa huwa al alimul khabir min asma'illahi ta'ala daga cikin sunayen Allah madauki da ayar ta kunsa al alimu akwai suna na al alimu wal khabir da al khabiru wa min sifati daga cikin siffofin Allah da a cikin waɗannan sunayen al ilmu wanda al alimu ka fa'idantarwa wal khubra wanda al khabir ke fa'idantarwa wa fi min alfawaid almaslakiyya kuma cikin wannan ayat daga fa'idoji na aqida da, da wannan ayat take dauke da su annal imani bidhalika cewa imani da haka imani da cewa Allah al-alimu ne al-khabiru ne ya san bayyane ya san boye ko yazidul mar'a yana ƙara ma mutum khaufan min Allah tsoron Allah in ka san Allah wanda ya san bayyaninka haka ya san boyenka to ina za ka shiga kuma ka aikata wani aiki duk inda ka shiga kasan yana da masaniya game da kai to sanin haka yana ƙara ma mutum khawfan min Allah tsoron Allah wa khashiyatan da kuma kankan da kai ga Allah sirran asircewa Allah nan da kuma bayyani kasan babu inda zaka shiga ba tare da ilimi ne ba wa qawluhu fadar Allah cikin wata aya yace ya alaw ma yaliju fil ardi Allah ya san duk abin da yake shiga yaliju ayyada khulu yulijin laila fin nahari wa yulijin na ai yudkhilul laila fin nahari wa yudkhilun nahara fil lail ilaji idkhali ma'ana ya alau ma yaliju fil ard Allah ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju min hada abinda ke fitowa da cikinta duk Allah ya sani wa ma yanzu limin samai duk abinda ke saukowa daga sama Allah ya sani wa ma ya arju fiya da abinda ke taka ya shiga cikinta duk Allah ya sani don haka babu abinda Allah bai sani ba wata aya kuma Allah ce wa inda hu mafatihul gaibi mabudayye na gaibi suna wurin Allah abubuwan da a gaibi to mabudayyen su yanzu ga mabudin masallacin gaba ga ladan yake ba shi ka towa ya bude sannan kowa ya shigo to abubuwan da a gaibi bai sanar da mutane to mabudayyen suna ga Allah la ya'lamuha ba wanda ya san su su abubuwan nan na gaibi illa huwa sai shi ya lisafa gaibi cikin wata aya ya ce inna Allah inda hu ilmu sa'a ko ku hadisin abdullahi dan umar wanda bukhari ya hitar manzon Allah ya ce mafatihul gaibi khamsa nan ba ya ce wa inda hu mafatihul gaibi mabudayan gaibi na gunai to menene mabudayan gaibin menene abubuwa na gaibi da mabudayan suna ga Allah ba wanda ya san sai shi guda biyan ne ya ce mafatihul gaibi khamsa mabudayan gaibi abubuwa guda biyan ne sai ya karanta ayan nan inna Allah inda hu ilmu sa'a wa yanzul al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu inna allaha alimun khabirun wadannan su aggaibi wanda duk yayi idda ayi sanin guda cikin su yayi ƙarya kuma ya zan kafiri muna tare to shine yace wa indahu mafatihul ghaib mabudayyan gaibi suna wuri nai la ya alama ba wanda ya san su illa huwa sai shi Allah waya alamu kuma ya san mafil bardi abinda a bisa tudu wal bahri da abinda a cikin ruwa duk Allah ya sani wa ma tasqudu min warqatin ba wata sansame ka tara duk itacen da a duniya da na cikin gari da na cikin daji babu yanzu irin yanzu ga huntura ya iska ya buga sai ga sansami sun yi sur sun hado ba to ba wani sansame da ke faduwa ya kucce daga icce ne ya fado ƙasa illa ya alama face Allah ya san da shi ko iccin gidanka an kace ka tsare ka wani sansa mai hado sai da an wahalshe ka to shi Allah duk itacin duniya ba sansamin daga kucewa ya hado face Allah ya san da shi wala habbatin hakan ga babu wata kwaya kwaya fi zulumatil ar cikin dufan kasa wala radabin kwayan nan dan ya ce wala ya bisan ko busassa illa fi kitabin mafaci duk suna cikin littafi mabayyani shine lawal ma duk Allah ya san da su wani wuri Allah ya ce wa mata hamilu min unsa unsa mace wa mata hamilu ba ta ɗaukar ciki macin mutum macin aljana macin dabba macin ƙwaro macin itace duk abin da ka sannan haihuwa to mace ce to ba wata mace duniya ba wai sai ta mutane ba mace ta komi ba ta ɗaukar ciki wala ta da hakan ga macin komi ba ta haihuwa cikin na illa bi ilimi sai da sanin Allah ko kai san da matarka ta ciki baka sani ba sai ya sai ya girma kaga cikin ta ya kumbar zanna ka zanta yi ciki to ba wata mace duniya wanda ka dauka ciki face Allah yana san da ita ba wata mace duniya da ka haihuwa cikin nan face illa bi ilmi sai da izin sai da ilimin sa hakan ga fadar Allah da yace wali ta'lamu Allah yayi wannan ne domin ku san annallaha ala kulli shay'in qadirun cewa Allah mai iko ne akan kome wa annallaha kuma lalle Allah kad ahada bi kulli shay'in ilma ya kewaye da sani game da komi ba abin da ya fita daga sanin Allah to kaga duk waɗannan ayoyin guda ɗaya biyu uku hudu ayoyi hudu duka suna magana ne game da mi game da ilimin Allah tabaraka wataala ba abin da ya fita daga ilimin Allah to sharhin waɗannan ayoyin yace hadhil ayatu waɗannan ayoyi fi tafsili sifatil ilmi sun zo ne ga bayanin siffa ta Allah ta ilimi ba yana daga cikin sunayen Allah al'alimu ba sannan kuma ilimi yana cikin siffa Allah to duk waɗannan ayoyin sun zo ne domin su yi bayani na siffat ilimi da an ka siffanta Allah da shi al'ayatul ula ta aya farko qauluhu fada ta da yace ya law ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yarju fiha hadha tafsilun wannan bayani ne lima sabaka ga abin da ya gabata min umumi ilmihi ta'ala na gamewa ilimin Allah madaukake ilimi ne ya game komi shi ya abin da wannan ayat ta farko ya Allah ma yalji ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha yanzu in ka shike gonanka da da iri na gero ko dawa ko duk abin da an ka ce faɗa mana ƙwara nawa ka shika kana ai faɗi to shi Allah ya san ko ƙwara nawa aka shika a duniya duk abin da ke shiga cikin ƙasa ya san da shi wa ma yakhruju duk abin da ke fitowa da cikin ƙasa kuma ya san da shi wa ma yanzu mina sama'i duk abin da ke saukowa daga sama ya san da shi wa ma ya abin da ke takawa ya tai sama kuma duk Allah ya san da shi to faɗi mihita daga ilimin Allah kenan babu to sai mu tsaya nan subhanallahi an kwari kahiri da bai san Allah ba kaji to Allah ya shiryar da mu sa mana albarka ga abin da muka karanta amma dai sai an daddaka to yau babu ɗauran aure ko mun huta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik